بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب yau na wata ne? 23 ko? 23 ga watan jima'a da sani shekara ta 1947 wanda ya je dai da 14? 14 ga watan Disamba 2025 miladiyya. Fihi masail ne? طب باب ما باب ما جاء في التقليد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده babi dai magana yana magana akan wato kafsa harshe akan wanda ya bauta ma Allah a wajen kabarin wani mutumi mutumin kirki to ina ga ce ya bauta mishi fihi masail ce al'ula na farko ma zakara rasul fi man bana masjidan abinda manzo Allah ya ambata akan wanda ya je gina masallaci ya abudullah fihi yana bautan Allah a wajen inda kabarin rajulin salihin a wajen wato kabarin wani bawan Allah nagari walau sahat niyatul fa'il ko da niyyarsa ta inganta ya zama yayi rayi dan Allah ko da dan Allah yake yin wannan sallah wannan gashi kaga manzo Allah sai ya faɗi ya faɗi cewa ulaika sharrul khalqi inda Allah wannan sune mafi sharrin halittu a wajen ubangiji yake nuna maka cewa ko da niyyarsa ta inganta kawai ka je kana yin tafa kana gina kabar kina kana gina masallaci a wajen kabari wannan haramun ne inda an ta mutum ke jawo kansa saboda mala ya ce ko da niyarsa ta inganta saboda shi aikin ne ya gadar da tsino ba wai niyya ba da niyya ta yi kyau ko bata kyau ba da dole na ba wani abu kamar mutum ne ya je ya yi zina zai ce wa shi ne mutum da shi ba shi bai niyya ba a to ai ka riga ka aikata da ne laifin ake magana yanzu laifin ne ka shiga ci kawai ka shiga ba to yanzu shi ma wannan mutum ya shiga ko bai shiga ba ثانية نبي annahi an tamathil wa zinabul amri fi zalika hani akan wato yin mutum mutumi ko zane zane ko gumaka da kuma hani akan haka da kuma kawace harshe da akai akan haka wannan duk wani abin da mutum zai yi ko da sunan hoto ko da sunan gumaka ko da sunan zane dukkan nau'in sa wannan haramun ne sai dai kadai abin da shari'a ta ta togaciya a kansa daga cikin abin da shari'a ta togaciya a kansa shine abin da yara ke wasa da shi wannan an fa masu ne fa ba wai an ce ne musahabi ne ba sai dai idan ya rataya da wani abu na musahabi kamar an ana koya musu iya riƙe yara da sauransu kan kaga yara lalaka yara ta yi da na musahabi amma shi a karan kansa ba wani hukunci ne na zo a gani ki da shi ba kamar yadda muka sha faɗa malamai wasu daga cikin malamai sun ce to kaga ba laifi a iya tare da musu wani abu da za su yi wasan da shi wajen ya tsana yanzu da can da can ta akwai abin da suke zuwa su samu haka na na wajen teloli su da kansu suke dinkawa ba kayan sai su ɗauko shi ulin da waye su yi sai su bari shi na mutum mutumi da kansu amma yanzu yanzu yana garka mai zuwa sayi ko zuwa sayi zuwa na suna yi suna zuwa yawan teloli su samu su ta wannan eh suna yi yanzu amma dai ba kowa ba eh ba dai kamar da na gani ke gani da ba da ai za ka kusan duk suna yi ana zuke ta sadaka idan sun yi wannan babu laifi shi ma haka zalika hoto ne yayi kamar da nake yawan faɗa ya hoto ne yayi ba dalilin zaka ce wannan hoto hoto ba zane ne ba ai zane ne ba zane ne ba ba haka kuma duk wani wanda za a je a zana wani malami ko a je a sa wani a je a kawo wani malami a sa iyayen ta dinka magana da baki kamar shi ke magana wanda haramun ne a daga cikin abin da ubangiji zai azaba sai dai akai kwakwale da gaske a mai da hankali الثالثة على أكو العبرة في مبالغته سلدة في ذلك wato yanayin abin izina inda maza Allah ya kai kololuwa wajen jan kunni akan haka ta yaya haka ya zama shine kai bayyana lahum hadha awala yanda ya rika bayyana musu farko al'amari tun yana da rai babu wani ciwo da ya kama shi maza ya rika yin musu maganan cewa a daina bautan kaburbura kar a bauta mu kaburbura thumma qabla mawtihi bi khamsin sannan kuma kafin ya koma ga Allah da kwana biyar ya ƙara nanatawa game da wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yace yace gwada mana thumma lamma kana fi siyaqi sannan kuma lokacin da yake kuma gargara mutuwa lam yakfi ma taqaddam bi wadatu da abin da ya faɗa a baya ba sai da ya kananatawa wannan yana maka girman sha'anin abu yana maka girman sha'anin abu ko da wasu za su zo yanzu misali su su su su su ta yi ma abin kawa suna samun su zali wani ba zai zama addini ba ba zai zama addini ba kwata kwata wani abin da muke gani na yayi wannan ba daidai mun sha faɗa mun faɗa mun ƙara faɗa jiya ba a wurin wazi kan wannan katin wani hadisan mun mun kanta wasu daga ciki mun faɗa wani abin da aka rika aka yi ma kabarin su shehu dayar wannan tsabagen magudanci da bai shiga musulunci ba kwata kwata bai shiga ba الرابعة نهدو نهيه من فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر wanda maza Allah kaga ya hana wanda ya aikata haka a wajen kabarinsa shi kafin ma a samu da kabarin lokacin bai rasu ba Allahumma nasli al qabri wa sallam yu'bad tun kafin ma wato ya kuma ya rika ya rika cewa la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai ayar ce yuhaddiru ma sana'u sun yana gargadi ne tun kafin sama da kabarin maza Allah yake wannan magana yake nuna wato shi ko da yanzu ka je akwai ƙarin azaba yanzu misali idan wanda ya je wajen kabar matsala ya shirka ko shi zai bauta ma Allah a wajen saboda tsarkin wajen akwai ƙarin azaba akan wanda ya je wani kabarin wani wanda ba shi ba saboda su annabawa a wato yanayin matsayin su ba ɗaya yake da sauran mutane ba in ka je ka yi mishi ka je ka ja mishi wani shirka kai ilhadi a wajen na farko dai gashi ka je harami ka ilhadi wa man yurfihi bil harim bi zulmi nudiqu min adhabil alim sannan kuma gashi kaje wajen wanda ya fi kowa martaba a al'umma kaje za ka je ka ja mushi wani kaje kaje a wurin sannan kuma gashi kaje wurin kabari abubuwa ne ninkin ba ninki kaje ka saba kanka Allah ya tsare mu al-khamis na biyar annahu min sunnal yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim kuma wannan ya daga cikin sunnonin yahuda da nasara a kabarin annabawan su shine su yi zane suka yi zane su tada wasu ado a wurin kuma suna bautan bautan ubangiji a wajen wannan ɗabi'a ce ta ta su asadisa na shida la'natuhu la'nuhu iyahum ala zalika yana zalla ya tsine musu wannan kuma yana nuna cewa duk wanda ya aiki irin nasu shi ma ya shiga cikin tsinuwa ya shi ma zama tsinan nan asabi'a na bakwai anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdiruhu iyana min an qabrihi abinda manzo Allah yake nufi fata da fada mana wannan labarin Yahuda da Nasara shine mu ya ja mana kunni ya ja mana kunni daga kabarin samu kar mu je muna mukabarin sa abubuwa na shirka Samina na takwas al'illa fi adam ibrahim qabri dalilin da sa ba a bayyana da kabarin sa fili kowa yana gani ba Aisha take cewa in ba a bayyana da kabarin sa bane saboda walau da zalika ubriza qabr ghaira annahu khushiya an yattakhadha masjidan to ana gudun ka a je a rike shi a kudin waje da a rika ibada a wajen ba wajen ibada bane wajen kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bai ci karo da abinda kuma aka faɗa cewa wannan sababi ne da Ubangiji ya ya tabbatar cewa duk inda annabawa suka rasu da nan ake binne su duka wannan daga cikin dalilan ne ai kaga za a iya binne shawara amma kuma a bayyana da shi amma su sahabbai da suka binne shawara kuma suka sai suka zagaye shi suka maida wata gini zama kurman gini bayan kuma Umar ya ya ya ya rasu an binne shi Aisha ta fita daga wannan shi ma aka ƙara toshewa yanda ba ba ba ko shiga ba za ka iya yi ba sannan kuma bayan nan kuma lokacin sai na Usman an bukaci a sake yalautawa kuma shi ma toshewar a kare aka mashi wani kurmin kurman zagaye mai kusurwa uku ai ko gini ne aka mashi kusurwa uku ina aka samu inuwa har ga an toshe har ga an toshe ga baki da daga nan a daga nan kuma sai lokacin da aka sake samu lokacin Walid ibn Abdul Malik lokacin Umar Abdulaziz shi ke gwamna ya ce to ɗakunan mata matsala sake shigar da su cikin masallaci da an yawa ya shawarci manyan malamai na madina to daga ciki ana cewa sa'id bin sayyib ya ce shi bai ganin bai ganin da sai sa shigar da kabarin cikin masallaci da kuma a hakan da ba su yi amfani shawarar shi baki da ba kuma ba su yi amfani shawarar shi baki da ba dan ba su shigar da shi masallacin ba har yanzu in ka tafi za ka za ka sun mishi wani demarcation nan da nan duka shi ba daga cikin hukuncin masallaci daga wajen kabarin ma'aiki ba ko da ka tsaya a wurin ma ba za ka ce in ka shiga sai ka yi sallar ta yi musul ba ba a ciki sun riga sun zagaye shi an riga an mishi alaman cewa shi wani ba musallaci wajen ba kanan cewa yanzu musacin ya haɗi shi wani saboda yanayi jujjuya lamura ne ai ba shiriya hadi da madina baki lokacin manzo Allah ba baki da wannan masallacin dama iyanar madina madina ba lokacin madina dai ta musulmai iyanar ne sai aka duk masallacin a haka yake yanzu da aka shigo da shi to wannan da kabarin an riga an fitar da shi a hakan ma abin da suka yi duk da wasu daga cikin magabata sun yi inkarin wannan abin don haka ba zai bai kama ba daidai ne wani ya zo yana cewa sashin masu Allah ya zo yana ce masallaci ba mai zama wani ba wahabi Allah Allah yake kamar da baɗata yake cewa Allah Allah yake zai samu dama ya samu dama ya je ya ta'addanci a wajen alhali suke dama a wurin suke dama yanzu ba suke dama ba a suke dama yanzu duk abin da za su yi a masallacin waki sani duk abin da su maka abin da su sani za su gyara su waki sani sai su gana su nuna maka musu gana ba su yi suka kashe ko ina ba shi kenan ba sau da aka shi ne za ku ji ibn qayyim a cikin a cikin a cikin nuni yana cewa sai ubangiji ubangiji halittu ya ce ya amsa addu'arsa wa haɗahu bi talakatul judrani ya gewaye shi da wato manyan katangu guda uku wannan addu'a da banza la ilaha Allahumma la ta'ala qabri wa tani yu'bal ubangiji ya karba to da haka lalle har yanzu kabarin manzo Allah ba masallaci ne ba dan yanzu ka ce wa na to ka ga ka ci ba an so na addu'a ba kenan zo na idan na take sai manzo Allah kawai ya addu'a ya amsa ina muke الثامنة أو التاسعة كو fi ma'ana ittikhadihi masjidan ma'anan aje a rike masallaci ya mutum aje a rike kabari wani sallaci shine aje a mutum shi masallata kawai ana sallah a wajen ana ibada a wajen shine masjidan ake nufi da masjid al'ashira na goma annahu karara baina man ittakhadha masjidan mazala ka duba ga yanda ya gwama wanda ya rika kabari a matsayin masallaci wa baina mata qoma alaihi sa'a da kuma wanda sa'a za ta miƙe akan su fadakar zari'ata ila shirki qabla wuqu'i sai ya ambaci wato wani abu da zama tafarki ya zuwa ga shirka kafin ma ya faru ma a khatimatihi da lokacin a lokacin da zai ya khatima zai koma ga Allah a lokacin shi kafin ya rasu din mazalla ya faɗi wani abin da zai faru a baya kaga wannan alam ne mai alamin nubuwati ai abin da zai faru in tashi na lokacin tashi alkiyama zai za ta tashi na kan shirarul khalqi wannan nan gaba zai faru sannan kuma ya bada labarin kuma cewa kuma da wanda suke ta karkarewa a kabari a lokacin sabon sa ba sa yawan nan amma kaga ya faɗa abin da zai faru da su nan gaba alhadiyatu ashara abin da zai faru da musulmai nake magana ba sabai ba alhadiyatu ashara na sha ɗaya zikiruhu fi khutbati qabla mauti bi khamsin ya abin da ya ambata a lokacin khutbar sa kafin ya rasu da kwana biyar ar-radda ala ta'ifatayn wannan ya yi ce mana kurin ji kwanta mana kun ji
ذكر في خطبته قبل وجهه خمس الرد على الطائفتين to me yasa aka ci ar-radda yawa maf'ul bihi me- menene je me me- menene ni ila amil din nasa ya dhikruhu ina mudafu wa mudafu ilayhi mudafu wa mudafu ilayhi to duk wani suna in ya zo gaban sa kuma ya zama maf'ul bihi wannan dhikruhu in ka juya zaka zaka mai da shi zafi eh kan kace zakaran nabiyyu radda ko wala abu kace ah ko yadhkuru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-radd 'ala at-ta'ifatayn zalla anan yana ambata ko ya ambaci raddi ga wato kungiyar nan guda biyu allatayn huma asharu ahli al-bid'ah wanda sune sharrin ma'abota bid'ah ya ambaci wato abin da zai zama kamar aikin su bal akhrajahum ba'd ahli al-ilm min min al-thintain wa 70 firqa bal wasu daga cikin malamai ma sun fitar da wannan kungiyoyin guda biyu daga cikin sau'in da biyu suna ga waɗannan su ba musulmai ne ba ka addinin sa a cikin musulmai wa hum rafida sune rafidawa rafidawa wasu ne dai masu cewa masu mai da Ali ya zama Allah su dauki wasu haƙoƙin ubangiji su ba ƴaƴan shi kuma su ce akwai wani Qur'ani boyayye tabarakallahu fikum akwai wani Qur'ani boyayye da sauransu waɗannan su ne rawafid sun ƙari akan shi'ancin su wannan ba shi'a ne kawai mai sauki ba an shiga an shiga wani wani ilhadi kuma daban to wasu daga cikin malamai sun ba ce wannan mutanen su wasu addini suke suka suka kirkirar da baya dan sun fitar da su daga cikin 72 wannan ba ana magana kowa ka gani a cikin su kuma wai arne ne bane ba ana magana ita shi da abin da aka rana kun aka rana akida da ita su sabaiya asar abdullahi bin sabah yace anta anta yace alimi talib kai kai ne yace ni ne wace kai ne rabbul alamin to kaga wannan kuma baya hukunta cewa ko kowa ka gani ya zama kafiri a cikin su wanda a riga ambatawa tsakanin abin da yake a dunkule kafirci ne da kuma abin da yake a filla filla dake da kin kaga wani ba lalle shi ya zama kafirin wal jahmiya da kuma jahmiya atba'u jahm ibn safwan su kusan sun zama su ne wato suka yanke cibin yana daga cikin bid'o'i da ake da su ta bangarori da dama in ka je bid'an qada wal qadar sai da wata bid'a a kinshe in ka je bid'an sifat sai da wata bid'a a kinshe duk wajen kore ubangiji sun fi baki daya duk suna daga cikin iyayen da suka jawo wannan sannan kuma wajen alqada wal qadar kuma su jabariya ne kamar da kuka sani kuka karanta a cikin littafin tajrid tauhid mufid da sauran bid'o'i da yawa wanda asali shi da shi ya habibu safwan ya dauko shi daga daga ja'ad shi ko ja'ad ya dauko daga dan uwan talut da talut shi ko daga dan uwa na labid ibn al-asab dan uwa da yahudi dan uwan wannan wanda yayi magana sihir da dan uwansa duk kaga bid'a din ta kare da su wadannan zaka abin ibn saba su ma dai bai shi ma dai bai wajen mata kai daga wani can shi ma ya ko yahuda dan kaga duk sharri a cikin addini dan kaga sharri a cikin addini in ka je ka bibiya zaka ga wasu ne kawai suka je suka gina suka suka gina wato foundation na abin ya ake cewa da Hausa suka yi harsashi ma abin daga baya suka sa wasu su ne suka hau kai kuma galibi har yanzu haka abin ke faruwa yanzu na abubuwan da muke faruwa da muke gani na na banditry da waye da sauransu abubuwa ta fitowa ko da yanzu zaka ce abin da ake faɗa ba lalle shine gaskiya ba dan kar ku yanke baki ku ce shine gaskiya to amma dai abin da yake ta yaƙinan dai shine wannan abubuwa akwai wasu da suka yi ma abin hasashi daga ƙasa sai suka sa wasu jahilai suka hausa kuma yadda ne ya faru lokacin gokarar shi ba wasu suka yi abin daga ƙasa suka ɗauko wasu jahilai suka hau kai shikenan kuma kuma duk waɗannan da kuke gani shi da yayin da aka gaji da wani yanayin shekara kaza shekara wata shida shekara ɗaya shekara biyu shekara uku an gaji da shi ko ya da mutane an ce ana neman shi ruwa a jalo sai aka kashe shi kuma abu sai ya ci gaba dama shi ne matsalar mutuwai shi dama abin da baturi ke kira masu nadi ko expendable wani wanda yake idan an gaba kawai shi zai zama nan gaba ya zama collateral damage ba za a iya zama kamar wani hannu ne da ya rube kawai a yanke shi ko a ci gaba da abin da ake yi to galibi haka duk lamarin musulunci yake makiya da haka suke mana har yanzu kuma haka suka faɗa a cikin littafin su da suke kira wani kundi ne nasu suke kira clash of civilization na Samuel Huntington kusan an ra'on fassara shi zuwa larabci ana kai sadamul habarat littafi da yake cewa ku je ku gani ku je ku ga rabe-raben su in ku ga rabe-raben su ba to in da ta rabe-raben a kuntace yake kuma da shi yanzu bai fadi rigima in kuma a tabalbala rigima tsakanin su wani abu da zai jawo fitina ku jawo musu fitintunu a inda suke saboda haka yanzu masu masu makiya addini haka suke mana irin wannan irin wannan ingiza mai kan turuwa sadaka shi kanshi mai da'awa ya kamata ku rika ganewa ba komai ne idan ka ga wani ya je har zuko ka ba za ku zo ku taba batu sai ku ga wato da a lokacin kamar injin ne kai kai ne aka zo aka kunna ka aka ce shi kai ba wato lokacin kawai kai ringar abinka da hikima in ka yi magana ka da hikima in ba kai magana ba da hikima kawai ka bari kawai addini ya sa kai magana ba wasu mutane ba وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور yace saboda rafibawa ne aka samu shirka na bautan kaburbura galibi su suka yara yawan abu su suka suka fara yin wasu mashahi suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza su suka raya wannan abu wa hum awwalu man bana alaiha almasajid kuma su ne farkon da suka fara gina masallatayya wajen bauta masallata akan kaburbura su suka fara wannan kuma har yanzu ko lokacin da aka zo aka zazzaki babansu mamansu da tiransu kuma dai haka je mata wannan adashi ba eh kuma dan shi shi a cikin yayan a cikin su shi ɗaya ne fadar rifa kamar da shi shine mai kuɗi kaga bayan da iya bayan da ka iya ba an ba haka ba ga yayan suna bukatar ka san ba wasu ne da da saniya ko ba uban su ne daya shi ma Abdul Qadir shine uban su daya shine uwan su daya uban su daya Malam Abdul Qadir shi ma ya taɓa yin limanci na na na wannan tsoho ne da tijin ya da ransa ya yi limanci na juma'a masarautar yin izala da sauransu malami ne ta maka ga saboda shi ga shi ne kuma yayansa da maimakon ya hada ya ce shi bai yadda ba a tsari to ashe na sha biyu ma bule bihi min shiritin nazari yadda aka jarabci manzan Allah na tsananin wato cirata daga wannan duniya zuwa ga duniya ta biyu inda ya dinga ya samu tsanani na manzan Allah ya dako ina ba ya dako wannan shine cewa wani lokaci in ya rufe kansa na wajen ya rufe kansa idan ya turna ya turnike sai ya ƙara budewa ko ba nan ne ba ba shi ba babu ne ba فطفق يطرف خميسة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها sai ya rika wato sanya mana mayafin a fuskansa yana sau tsaba ɗarin ciwo da yake ji in ya ji ya tarnuka sai shi sai ya buɗe sau ya samu iska wani yana nuna maka tsananin jarabawa da matsala ya samu a lokacin da zai koma ga Allah shirin nasi bala al'alam biya sun mal'amfal fal'amfal wanda ke nuna cewa wato matsala ya gamu da jarabawa har lokacin ma da ya rasu sai da ya samu jarabawa sai da ya kwana uku sadaka aka binne shi wannan duk cikan jarabawa ce da kuma cikan gata da ubangiji yake nema ya masa har lokacin zai bar zai bar wannan duniya ubangiji ya karbe shi ne bawansa kuma wanda yake cikin jarabawa haka yi mu annabin sa sallallahu alaihi wasallam الثالثة عشر نشاء أكو ما أكلوا به من الخلة أبن أكا كرمتا maza Allah da shi aka gina mashi na hulla badalantaka wanda wannan badalantaka su biyu ne kawai a cikin annabawa aka rike su a matsayin badadai a cikin yayin annabi Adam wanda dai a cikin yayin annabi Adam dama kuma ubangiji ya fifita mu akan halittu da dama to maza Allah ne da annabi Ibrahim kawai ya rike sa matsayin wato suke da wannan khalilin nasa الرابعة عشر نشاء هدوء التصريح بأنها أعلى من المحبة إلا أكيد ما غنى قال cewa wannan kulla din tafi mahabba tafi tafi wato mahabba soyayya da muke fada tafi tafi tsani tafi girman sha'ani zalaka mazala ba habibullah ne in kace habibullah ka ka takaita shi kace khalilur rahman shi ma wani suka ce wannan yafi akan kace habib التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة نعم أكوي إشاء أكوي قرارة wato karantawa cewa lalle abubakar siddiq shine mafificin wannan sahabbai sai da ta maka shine law kuntu mutakhidan ahadan khalila takhaddu abubakar khalila as-sadis ba'sha na shashila al-ishatu ila khilafatihi wannan akwai ishara ba wai a fili akwai ishara shine abin da ba fili aka faɗa ba akwai ishara akwai wani dan nuni zuwa ga khalifancin sa khalifancin sa ina aka samu haka tunda gashi mazala ya ce bayan babu shi wanda ya fi kowa sai kuma abubakar aka kama ana cewa ne to in ba in ba matsala ba za ku zaba kina abaka sai zama shi kuma wannan shi ke nuna maka cewa mu addinin musulunci wani zaben shugaba muna lura da da al-akhyariyya da afdaliyya ana gabata ita akan akan akan wato wanda za a zaba sai an wani ATK in an zama wanda ga wanda kowa a ciki ba sai zabi ba kawai shi za a ce kawai zai jike ka inda aka masa abubakar wani al'akhiyariya inda afdaliya aka yi bura'ati in kuma aka samu taqarubul manazil wal aqda abun nasu yayi kusa to shikenan sai a yi yanda umar yayi wani da yawa wasu ba su sani yanda asali zabe yake a musulunci shi zaben ba shine wai babu shi baki daya ba a matakin farko dai umar shi ya bar zaben ne akan wanda suke murashihun murashihun shi candidates din da aka ce su ne zai ake ganin cewa suke da mutane da za su da ake ganin shugabancin zai fita tsakanin su ba sai ya zabe su sai dai ya cire guda ɗaya shi shi kuma a sai ta sa duk da ya kamata ya sa shi shine Sa'id ibn Zaid Sa'id ibn Zaid ibn Kufay dan uwansa ne saboda shi yake ganin tunda ya riga ya fita bai kamata ya ya sa wani abu wani jinin su ba yace idan wani abu ne na lada to za ku samu duka in kuma wani abu ne zunubi to na ishe ku kan je in ja mana gidan adawiyuna wannan kuma raddi ne zuwa ga mabiya masu cewa abinda suke kokarin sai sun kawo wata hujja na abinda na abin da Muawiya yayi na sa ɗansa Yazid ahlus sunna bu ba ma cewa wannan abu da ya didi sabanin wasu daga cikin ahlus sunna yanzu da suke kokarin sai sun jama sai sun daure ma abin gindi a to inda inda ana zai yi ayi hakan ai Umar shi ya kamata yayi akan Sa'id ibn Sa'id shi wannan yana cewa al-ashatun bushin bil janna shi yasa lokacin da da da da Muawiya ya zo da wannan maganar mutane ba da ba su yadda ba ba su yadda ba daga bayan ne dai suka haƙura saboda suka ijtihadi suka haƙura saboda su haƙuri mazala ya musu bishar ya musu nasiha da wasiya da haƙuri sai daga baya suka yi haƙuri amma kuma duk daga daga baya kuma kaga daga baya abin fitin ta dinga ta ta balbalwa su Abdul Amin Zubair su Hussein da sauransu da sun ci gaba da yin tawaye a lokacin saboda kai wannan abin da yayi wani abu ne da ahlus sunna ba sa cewa wani abin da yayi aka yi amma kuma bai zama ku da zai kuma ajara zaki mutum haka don kawai ai ba ce maka kai dama shi ba sun ne ba saboda haka sunna mu abinda magabatan mu suka saba na nizam ne da ake zabe in akwai al-khayriyya da afdaliyya su ya gabatar in babu su an samu taqarubul akhdari wal manazil irin su Ali Umar da su kaga duka kusan sun samu kusanci wajen daraja sai a ce to ku tsakanin ku zabi ku tsakanin ku wannan matakin farko kenan mataki na biyu kuma sai a ce a ƙara da kowa daga cikin manyan ahlul hal wal aqli na sahabbai a lokacin irin su Abdullahi dan Mas'ud dan Mas'ud yana cikin kufa aka kira shi da shi rai rasar sahabbai suka zo suka bada maganar cewa su ba su yi sahaba sai yake cewa lalle mu inna shtama'na ashabu muhammadin falam na'lu an an bi al'ala minna bi fuqi haka ma kala yake cewa mu mun mun daura mu da sabon manzo Allah mun shawara magawa za mu zaba kuma ba mu kasa abai wajen zaben wanda ya fi mu ba shine Uthman kaga an yi zabe kenan zaben da aka yi na farko su kan da su sun zaba a tsakanin su sannan kuma na biyu sauran sahabbai manya al hal wal aqdi sannan kuma akwai ruwayoyi da suke nunawa duk da ruwayoyi akwai dan rauni Abdurrahman bin Auf ya dan ya wuce ya wuce yayi zamanin ra'ayin mutane galibi ruwaye ruwaye ne da sadu da alwaqi amma ana iya ana iya istinasi da wannan to alwaqi ban mutum ne da ya san labarin mutane to da ila zama wannan abin ya tabbata in ya tabbata kaga to an shana yana irin wannan zaben da za a yi a yanzu da muke ana iya yi amma ba shine ke ke decide factor ba na'am a ya je zabarin ra'ayin mutane kuwa kuke gani za a baka kan misali kaza ba eh gaskiya ina ganin Usman a ina ganin irin wannan kaga mu yanzu kaga tunda muna muna da hanyoyin zamani za mu iya cewa misali yanzu kawai ka zo ka zaba to amma idan an gama fa akwai electoral college mu inda inda turawa da suke gawaye suka mana su yanzu sun ga dama yanzu ka gama zaben ku amma akwai electoral college na Amurka za su za su zaɓa muku kuma daga baya in ka zaɓa yan wakilai ne wanda su zaɓa maka to mu ahlus sunna mu kuma musulmai su dama su a su fara zaɓa zan fito su fara zaɓa tsakanin su za su yi sannan kuma to tunda ana iya samun kuma can jaras ko a samu a kace kace sai a ɗauki a ƙara samun manyan malamai da sahabbai da sauransu ƙara shiga wurin sai kuma aka sai kuma na uku shi ne a ƙara samun waɗannan su mutane sun shiga su ne matakin ƙarshe kuma ba ku ne matakin farko ba ba kuma na kaga kusan su suke abin nan almuhim dai wannan yana da abubuwa ne masu wannan dan na ga fahimci mutane da yawa ba su fahimci wato shi mai ya lamarin zaben da yake ba saboda galibi an haɗa tsakanin hadisai na ƙarya da na gaskiya saboda haka wasu ba sun kasanta cewa ya zama mutane da yawa suna bada hatta mutumin da za ga suna bayarwa ka a shiga ai zabe ka ai mun da shiga zama kafiri ko ai wanda shi sanin waɗannan abubuwan ne shi mutum bai gama karatun koyi bai san koyi ba kuma ta faɗan maganganu babu kai babu gidi to mu she sai lamiya ko salamul hadarat eh shine shine salamul hadarat shi galibi magana ya akan cewa duniya za ta ringa za su cigaba da ganin da da ganin wato rigingimu tsakanin gabas da yammacin duniya tunda ai kun san da can haka ba abin yake farisawa in sun samu dama su je can wajen turawa su saka musu bulbulin bala'i su ma turawa in sun samu dama sun ƙara halakar su sai su ƙara yin macin kamar lokacin alexander the great to daga baya haka aka ta yi haka aka ta yi haka aka ta yi yace to wannan abin shi ya ci gaba da shi civilization bai san ya faɗa ne amma civilization yana magana ideological o wani abu da zai hada mu na da kaga zan muna rigima da su akan demokradiyya da misali muna rigima da su kan kaza kan kaza kan kaza su kusa rigima da mu kan musulunci duk wannan shi zai ce za a ta rigima tsakani to a ciki ne yake ta magana cewa yadda za a samu samun sabon supremacy akan mutane kuma za a yi subjugation din su a sami rinjaye akan mutane da sauransu shine ka kawo su abubuwa irin wannan galibi yana bukatar fasara ba ya ƙara ne yake faɗa wannan abubuwan ba amma malamai duka da suka duba za ka ga suna ba shi fasara sosai wanda ya kamata ya zai ji da wanda ke son ya fahimta ya fahimta sun mai da shi gama wani kundi lokacin da aka yi dan 11 duk sun haka suka ta jan shi suna abubuwa na za mu karanta lamiya ko na da mu tashi wannan ya sulaha ko mala ce wannaru ya tsulaha shaƙiyu bi hikimatin wa kaza taƙiyu ilal jilali sayad khulu ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول ثم على ابن تيمية كتوى والنار متاح yaslaha shaqiyu shaqi marashi arziki kaman kace matsiyaci galibin ka kafa da matsiyaci da Hausa mu yanzu kace sai da kace mai tsiyatsiya haka ake dan yi a ran lausa harshe amma dai matsiyacin shine dai asalin magana ne zai shiga bi hikimacin da hukuncin ubangiji ubangiji zai hukunta mishi cewa yayi yayi ma ubangiji ya saba masa da ka je shiga wuta tunda kusan ya gama magana ai akan siradi ana aka faɗa cewa nazarar zalimin fi hajjiyya to anan ne za a bar azzalimai a wajen asibi shikenan sai su shiga wuta wannan hanyar shiga ta shiga su wuta kenan wa kadha taqiyu shi kuma wato ba aljanna shi kuma dan aljanna shi kuma ilal jinani zai tafi zuwa ga aljanna can sa sai da kulu annabi tiki zai iya shiga cikin aljanna a wannan kamar yadda kuka sani akwai akwai kantsara dan an wuce shi tunadi kawai ba daga nan za a je a shiga aljanna ne kai tsaye ba amma dai da ibn tabiya nan wata ya faɗa saboda wannan shine iya abin da za a tike daga nan dai ba inda za a ji sa aljanna duk wanda ya wuce wannan wurin to insha Allah ya riga ya ya wuce ya riga ya wuce hadisi na da kici a sahih sahih bukhari hadisi abu sa'id al-khudri hadisin qatada ibn da'ud as-sadusi daga abul mutawakkil an-naji daga abu sa'id al-khudri yake cewa fa yuqassu li ba'dihi min ba'd al-madalib wa kanat bainakum sai a musu kisasin abin da ke tsakaninsu da zalunci a musu kisasi kowa ya biya kowa amma al-qurtubi yana cewa wannan insha Allah al-azhar ba ba kisasi yadda za a yi yadda za a ce kuma kowa na kai koma ba na kai an ga mutum ya maka arzikin ka kai koma ba akan wannan ne za wani abin zai faru ba a za a zo ne kawai a tashi ta idza hudribu wa luku in aka tsarkake su aka zama an tsarkake duk wani mummunan laifin su da wani abu da ke cikin zuciyarsu na gilli na hasada shikenan sai a ce ku je ku shiga ku je ku shiga nan kuma kamar da kuka sani za a da wajen annabi adamu ne ya zo ya bude wa mutane sai ce a'a dama akwai wanda ya fitar da ku ba zurin baban ku ba ku je wajen manzo Allah a wajen manzo Allah manzo Allah kuma shi kuma shi ne za a fara bude ma ya je ya bude sai rafa daga bayan mutane su shiga wannan ita ce kantara da ake faɗa ubangiji daga cikin hikimar da ya sa ya ce za a tsaya a kantaran nan saboda tsatsan da ke zuciya tsakanin mutane na hasada da wani ya zalunci wani tsakanin mu'min da mu'min amma sun zalunci mutane ubangiji a nan ne zai cika wannan abin da fara cikin yake cewa wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi maka cewa nar yaslah shaqiy bi hikmatin wuta shaqi zai shige ta da hikima da hukuncin ubangiji maka da taqiy ila aljinani ila aljinani sayadkhulu shi ma haka mai takawa sayadkhulu ila aljinani zai je shiga ya tige zuwa ga aljanna na faɗa muku hadisin kasa da ibn da'amat sadusi da yake rubutawa daga abul mutawakkil annaji daga abu sa'id al-khudri cewa za a shimfiɗa gada shimfiɗa gada akwai gadan da za a tsaya in aka tsaya a musu hukunci a ce kowa ya raba ya biya zalunci da yawa dan uwansa mubili a ta idan hudu yi wani ku sai an tsarkake su an an wato wanke su sai kowa je shiga aljanna zalla sai zai buɗe wa mutane sai a zo a shiga aljanna ba haka wani zai cire wannan abin da ke tsakani na hasara da yi juna da daga baya sai yake cewa wani kulli hayyin aqilin fi qabri ya amalin yuqarinuhu hunaka wa yas'al kowane mai rai mai hankali a kabarin sa amalu akwai aiki yuqarinuhu da zai zauna da shi zama abokin zaman sa hunaka a tana yawan baza kudin wa yas'al kuma za a tambaye shi wani yana ishara zuwa ga hadisin albara ibn azib hadisin albara ibn azib ya shahararren hadisi ne hadisin da ake cewa wannan malaka ne za su zo idan suka zo za su tambaye shi man rabuka man nabiyuka wa madinuka kamar wanda kuka sani akan wannan hadisin ne malam Muhammad Abdul Habib gina hadisin sa na usul talata akan wannan ya gina to a cikin nan duk wanda ya zama ya yi aikin kirki a nan ne za a wannan wani hadisi ne hadisi ne hasan hadisi ne da ake al'amish ke rawaitowa daga Minhal ibn Amr daga Zazan al-Kindi daga daga Al-Bara ibn Azib Al-Bara ibn Azib hadisi ne kyakkyawa a ciki akwai wasu daga cikin hanyoyi da aka zo aka kira waɗannan malakai da munkar da nakir shi kuma hadisi ne da ya zo a cikin sahih tirmidhi hadisi na a cikin isnadin sa akwai wannan akwai al-abbad abdurrahman ibn isaq al-qurashi shi hadisin sa akwai dan magana shi akwai magana akan sa saduq ne dai amma al-azhar an al-hadith hasan hadisin ya zai zama kyakkyawa saboda da yawa daga cikin malamai sun karbi wannan suna na munkar dalke kusan ba ya zo a hadisi ne ingantacce ba sai a wannan hadisi na na al-abbat shine ya faɗi cewa sunansa munkar dalke amma da yawa daga cikin malamai sun faɗa sun karɓa wannan riwaya ko sun karɓi wannan sunan abu ubaid al-qasim bin sallam ya tambayi imam ahmad kana ganin ya kamata a ce a kira wannan malakan da munkar dalke ce munkar dalke ya tabbata shi a wajensa to zai kira zai kira su da wannan sunan sadaka in mun ya mutum ya faɗa shi kenan babu laifi to anan ne kuma za a zo malam ya ce ya amalu yuqarinuhu aikin sa da zai zama ya zauna da shi ya ya zama abokin zaman sa zama qarin din sa a cikin hadisin ne yazo a haka a cikin hadisin ya zo cewa sai ya ga wani rajulun salih ya atihi rajulun salihun hasanul wajhi hasanul thiyabi ko ina ya atihi rajulun salihun حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح wani mutum zai zo masa mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan kaya mai kanshi sai zo kai wannan da ganin ka bushara ne bushara ce ta alkhairi sai zai ce masa albishirin ka albishirin ka ni ne aikin ka na gari sai ya zama shine zai zauna da shi ya zama abokin zaman sa shi kaga ubangiji wannan aiki da zai iya rikidar da shi ya koma wani dan adam mai jika jika wannan kuma zai ƙarin taimakan ka wajen fassara hadisin da ke cewa Qur'ani zai zo ka annahu ma ka babata ne aw ka gayayata ne cewa wannan ba ana magana maganar ubangiji ba to suke tsammani wai maganar ubangiji wai ta sirke ta zama wani abu a ai maganar ubangiji su fasace ba shi wa kace wai za ta zo ta maka irin wannan aiki maganar ubangiji tana da alaka tana da amfanin ruwa ta amfani da za ta sa amma wannan kamar da kamar da aka faɗa aikin ka nan ai hayaka ka nufi ranin ka to kaga a gashi ake za a rike dan maka da shi zama wani abu saboda shi shine abin da zai zo aikin ka ba ana ladan aikin naka za a haɗe maka shi ba wai ba wai shi ubangijin shi ne zai rike ruwa wani abu kuma ba shi wanda yayi aikin banza kuma shi shine zai zo ila sa fuskar sa bakawul cikin doyi da sauransu yace ana amaluka sayyi yace baka yi busha ina maka bushara da fushin ubangiji da kuma azaba madimanciya haka zai zo ya gaya masa ya ci gaba zama da shi haka za ta fama kuma Allah ya tsari to nan dai za a tambayi kowa ibnu taymiya bayan ya gaba sai za a tiqadu shafi'i wa maliki wannan aqidan ta da na kawo wannan shine aqida ta imam ma imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i ya rasu 204 bayan hijira a hafi da 50 bayan hijira babban malami wanda yayi kamar da muka shafa da yayi ma wannan al'umma hidima to wannan an koma maganganun sa haka za a ga wannan shi suna aqidin sa abinda muka faɗa anan wa malik kuma wannan shine aqidar ta imam malik eh wannan ita ce aqidar ta imam malik kila in Allah ya babu dama wani lokaci zamu akwai abinda muka tattaro kan aqidin imam malik a a bahasi guda daya insha Allah in Allah ya yassare mana wata gida zamu fito da shi baki daya ko ne mu buga shi a wani wuri ne za ko a takas ko wani makamacin haka amma dai akwai bukatar a fito da shi saboda inda ake cika baki kan imam malik kaza kaza kaza imam malik ya ce Allah yana sama imam malik ya ce ubangiji yana sama da arshin sa imam malik ya yi nafayin kaifiya amma kuma bai yi nafayin kuma sifata al-istiwa din ba saboda wannan duk suna nan kuma ruwayoyi ne ingana su zuwa gare shi kuma malamai sun fassara ibn abdul bar irin wannan fassaran yayi da yazo kan wannan magana ta imam malik ibn rushd al-jadd irin wannan fassaran yayi da sauran malamai manya duk irin wannan fasara suka yi bisu tawili kamar yadda yan baya ke yi wa abi hanifa da abu hanifa abu hanifa shine muhammad ibn idris shi imam malik ya rasu 179 a bishi 73 bayan hijira sai abu hanifa an-nu'man ibn thabit a bishi ya rasu 150 bayan hijira a haife shi shiga ta 80 ko 80 ne nake tsammani aka haife shi ثم احمد سي امام احمد امام احمد ابن محمد ابن حنبل ya fi shi da sittin da hudu bayan hijira ya rasu ɗari biyu da sittin da ɗari biyu da arba'in da shida ko ku duba sai ku bincika yun kalu haka ake nakaltowa daga wajensu fahimta ba ta sabi lahum idan ka bi tafarkin su ba mu wafa kutu ka dace idan ka bi tafarki da ahli sunna wal jama'a wa in ibtada ta in kuma ka je ka kirkiro ba alayka ba awal to baka da wani abu da zai zama hujja a wajenka kuma baka da hujja ubangiji zai kama ka da kin bin wato abin da ya saukar na addini saboda duk waɗannan gashirwa sun gama ruwaito maka waɗannan ruwayoyi sun maka nasiha sun gama tabbatar maka da milin zuci da mai ba daidai ba kai dan bayan yanzu baka da hujjar zaka kawo wani saurancan ka ka zo ka ce zaka kirkiro sabuwa sifofin ubangiji ko abin da yake banta da su ka sirfafa wannan sifofinsa da tawili tawili da burgude burgude to wannan insha Allah gashi mun gama mabotul labiya a ɗakin nan ga ta ibnu taymiya abin da makaranta Allah ya ba mu dada sai mu za mu karanta muka samu dama watakila sai mu haɗe su waje ɗaya ina jin kila ba zai wuce kasa ɗaya ba ma inda ƙari ba su da tsawo tajrid tawhid al-mufid na al-maqrizi da zamta shi to kama amiyar to ibn al-qayyim yake cewa fa aslul ibada asalin bauta ita asalin wato turke na bauta turke da aka gina bauta akan ta shine mahabbatullah shine san Allah bal ifradu ta'ala bil mahabba ce ba ma kawai san sa ba kawai ba a kada ita ubangiji da soyayya ubangiji ne kadai zaka so shi saboda shi ko ji wannan maganar ubangiji ne kadai zaka so shi saboda shi ubangiji amma kowane ne zaka so shi ne saboda Allah saboda waninsa ba saboda shi ba saboda ubangiji ba saboda shi shi karan kansa ba har manzo Allah muna san sa ne saboda Allah ba kana ba za ka so manzo Allah saboda shi shi kawai karan kansa wannan soyayya ta addini ake magana fa eh wannan ana akwai soyayya ta dabi'a wannan ka kace kana son wani saboda shi dan wanka ne ko wannan da ba amma ana magana wannan soyayya soyayya ta bauta shi ta cikin al'ibada isa soyayya ta bauta to tirkin soyayya ta bauta shine mahabbatullahi san Allah ce bal ifraduhu ta'ala bil mahabba ka karaita ubangiji da soyayya din wala yuhibbu ma'ahu siwahu baya son kowa tare da ubangiji daidai wa daida ba wani mahaluki zai so shi daidai wa tare da ubangiji wa inna ma yuhibbu ma yuhibbu li ajli zai ma so wanda kadai zai so wanda yake so ne saboda Allah wa fi saboda saboda ubangiji li ajlihi wa fihi kusan duk ma'anar su daya kamar yuhibbu anbiya'ahu wa rasuluhu kamar yadda yake son annabawan Allah da manzanninsa wa mala'ikatahu da kuma mala'ikun Allah ta'ala li anna mahabbata saboda san su من تمام محبة يعني كان سن الله تعالى وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه kaga ba daidai yake da wanda yake ya riki kuma bayan ubangiji ba zai kinnai ba yana san su irin yadda yake san Allah mu ba ma san sa annabawa kamar yadda muke san Allah muna san annabawa ne saboda ma ya cika mana soyayya da muke ma ubangiji an fahimci magana da malaki a naku eh wa ina ma katal mahabbatu lahu fi haqiqati ubudatihi was sir وإنما كانت المحبة له هي حقيقة عبودته وسرها يتي آه وإذا كانت آه. وإذا كانت المحبة له إذا واتو سويا دلائم أبنجتي هي حقيقة العبودية حقيقة عبودية شنو حقيقة نس بوتان دلائم مسا وسرها كما شنو سر بوتانسا شنو أسوشي باكي ديا فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه تو تنا نبات حقيقة حقيقة تتبس ta hanyar mutum ya bi umarninsa kuma ya nisanci hannunsa fa inda tibai al'amri wan nahi a lokacin da aka ga mutum yana bin umarninsa kuma yana halwa da hannunsa ne ta tabayyanu haqiqatul ubudiyyati wal mahabba anan ne ake gane ake ake bayyana cewa wani ne yana son ubangiji kuma yana bautan sa amma dai ya ta cewa shi yana son sa yana ta cewa yana son sa yana ta jazaba yana ta fada'i yana ta waye a an za a duba ne a gani yana bin sa ko baya bin sa yana bin abin da ubangiji yake so ko baya bi in ba ya bi to yanzu kaga wannan soyayya da take soyayya ce ta ƙarya ke wala hada ja'ala subhanahu ittiba'a rasuli saboda haka ubangiji ya sanya bin annabinsa a alaman ya zama shaida ce alaiha akan akan wato san Allah ta'ala wa shahidan laha kuma shine da shi ke yin shaida zuwa ga cewa bawa yana san Allah ta'ala din kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai kuna son Allah ta kube ni ubangiji so wato sai ya zama biyayya ga manzo Allah shine alama suna son Allah biyayya ga manzo Allah shine alama kuna son Allah shi kuma bin manzo Allah kuma shi da jako son Allah abubuwa guda uku ne amma a dan fara suke da juna ban cewa ina son Allah kawai haka da baki wannan kaga a baki ne ai a baki muke nake faɗa kawai alama haka shine yi nayi barnawai da manzo Allah ya gaya mu kuma shi kuma in na yi na yi barna bari kuma shi ne jawo kuma Allah ya so ni in kuma Allah ya so ni kuma to kaga ni sai kamar da Allah ta lafa rashin hadisi كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به آه فجعل اتباع رسوله سي سنيا wato ku gyara na na na na kalmin dawa فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم بمحبتهم الله تعالى وشرطا لمحبته الله له sai akan cewa alama da ke cewa su sa san Allah din wa shartan li mahabbati Allah lahu kuma shine sharadin ubangiji shi kuma yana san su mun bai magana guda biyu shi da cewa abin manzon Allah shi ne aka yi mushi sharaɗin cewa to cewa wato cewa kuna san Allah to bin mazala shi ne abin yi shi ne sharaɗin wato san Allah da kuke yi shi kuma sharaɗin san Allah kuma da zai so ku shi ne kuma a tsari kuna bin Allah ta'ala kuna bin maza Allah ɗin wa wujudul mashruti a sami abin yi wa sharaɗin bidun ta haƙun sharaɗi ba tare an sami sharaɗin ba ba mu tani wannan abu ne wanda zai yi ba ka ce kana san Allah amma ka bin sa shi kuma sharaɗin soyayyan shi ne ka bi manzan Allah to sai ka ce ga shi abin yi wa sharaɗin shi ne soyayyan ka samar da ita amma kuma babu sharaɗin to haka ba zai yi ba kamar alula sallah ce aka ce ga shi ka yi sallah amma babu alula ta ga sallah ba ta yi ba to saboda haka yanzu ka ce ka samar da shi abin da aka mai sharaɗin shi ne san Allah nan abin yi ba tun da baka manzan Allah ba baka bi abin ta kofa ba kenan wa wujudul mashruti a sami abin yi wa sharaɗi din shine soyayya din bidun ta haƙuƙin sharɗi ba tare da an sami sharaɗin ba shine bin manzon Allah din mutani'un wala abu zai yiwu ba ina fata abun ya fito ne fa ulima intiba'u intifa'ul mahabba sai aka fahimci cewa wato ita soyayya din korariyar abu ce inda intifa'il mutaba'ati lir rasul ta yanda in aka samu koruwan bin manzon Allah in ba samu bin manzon Allah ba za a sami soyayya ba wala fi zalika wannan ba zai isa ba hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma har sai ya zama Allah da manzon su suka fi soyuwa a zuciyarsa kuma bayan wanin su wa mata kana indahu shay'un ahabba ilayhi minhuma duk yanda aka sami wato aka sami wani abu a zuciyarsa wanda yake so fiye da yanda yake san Allah da manzon sa fa huwa al-ishraku alladhi la yaghfiru to wannan shine shirkan ubangiji ba zai yafi ba qala ta'ala Allah ta'ala na cewa qul ka ce musu in kana aba'ukum idan iyayenku wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikhwanukum da 'yan uwanku wa azwajikum da yan da wato matayanku wa ashiratukum da kuma yan uwa yan uwa na dangi wa amwalun iktaraftumuha da kuma dukiyar da kuke son ku je ku tsoruce ta wa tijaratan wa tijaratun da kuma wato ciniki takshawna kasada da kuke gudun katta kari in kun bi addinin Allah wa masakin da kuma wani masa wato masauki ko wasu gidaddaji tarzauna da kuka yarda da su kuke son ku samu na duniya in kun kibin Allah ahabba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku من الله أكان الله ورسوله دا مزان الله وجهاد في سبيله كما جهاد توكل على تعالى فتربصوا دك جرا حتى يأتي الله بأمره ألا تعالى في شيء وبيجي يزول لمرن سا wannan razani ubangiji ke yi la la ilaha illa qawlul fasiqi Allah ta'ala ba shi da wanda suke fasikai wannan kaga razani ubangiji ke duk wanda ya so wani ubangiji kuma bayan soyayya da yake ma Allah ta'ala wa kullu man qaddama qawla ghayri Allah duk wanda ya gabatar da maganar wani Allah ta'ala ala qawli Allah akan maganar ubangiji aw hakama bihi ko yi hukunci da hukunci da kuwa bayan hukuncin Allah aw hakama ilai ko je kaima wani Allah ta'ala hukunci falisa min mara habba to baya cin wanda yake san Allah ta'ala baya cin wanda yake san Allah to kaga in baya san Allah kuma kaga baya cin wanda yake zai samu ta goma shi kenan da ubangiji ya alƙawarin na soyayyan sa bai samu soyayyan Allah ta'ala ba eh abin sha nan eh abin sha nan ba da na'am
wannan tana yin nuni ne zuwa ga soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin wasu da suke cewa babu wata aya da
a wannan aya ai ba tsagar take ba shi shi shi wannan yato zaka iya cewa ala wajhi taba inda yace ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili tunda dai ya kawo su abubuwa na ibada ne amma dai duk wannan wani lokaci latifa ce ko mutane ke faɗi hadisi ya sun zo da magana soyayya da so hadisi kuma shike bayanin qur'ani kuma shi qur'ani ya fi ya fi koma ya fi yin magana kan sharadin ne kawai a ga magana fatabi'uni bikum Allah ku bi ni wato ubangiji so ku da kuma daga cikin kan soyayyan soyayyan Allah ta'ala shine ka so manzo Allah shi ma saboda shi ne ya hada ka da Allah ta'ala da so wannan aya za ta zama za ta iya zama abin da kake faɗa don ya zama aya ce take nuna soyayya amma da ayoyi da suke nuna biyayya da ba matsala biyayya fa duk ayoyin soyayya ce ayoyin soyayya ce cewa ba a samu a tsara ba wannan kuma bayan nan babu ita su ma malamin ba wai cewa suke babu ita ba sai dai cewa suke yi shi wannan shine asalin sharadin zuwa ga asalin wancan shi soyayya da ka samu na shine hanyar da zaka samu soyayya da shi ta biyayya ta ce alama saboda yanzu kaga in ka ce soyayya ai kowa zai iya da'awan soyayya yanzu kowa zai da'awan soyayya yanzu ka kamar san Allah ba kowa kowa da tsaya da'awan san Allah ba da yahudawa na da'awan san Allah da sana da'awan san Allah musulmi da da'awan san Allah to yanzu ka dinka magana cewa soyayya soyayya soyayya soyayya me za ka gani amma kai magana abu Allah din ka shi yanzu ka yanzu ka kawo abin da zai mararraba tsakanin musu da mutane sai anaka kaji ya ce fata ala tiba'a rasulihi ku fahimci wannan magana da yake ci sai sanya bin manzon Allah bin manzansa mashrutan abin yi wa sharadi bi mahabbatihim Allah ta'ala ya zama shine zai zama shine abin yi wa sharadi akan soyayya da su yi ma Allah ta'ala cewa za su suna son Allah to sharadin son Allah shine bin manzon Allah shi bin manzon Allah shine sharadi din shi kuma al-mashrut din shine kuma mahabbatullah ta'ala yawwa saboda ka wannan duka na luzum duk za su shigo bin mazala zai lazumta maka soyayyan Allah ta'ala da soyayyan mazala din in ka ce kana son mazala kuma zai lazumta maka dole sai ka bi shi in ba ka ba soyayyan mazala ya zama soyayyan ta ƙarya wataƙila wannan aya zai zama shi abin da kake son ka faɗa na isidraki ma wasu malamai da suke cewa babu babu aya cikin na soyayya to kuna dai babu ta akwai shi a cikin sauran hadisai ai to kuma da ma Qur'ani hadisi abu da guda ɗaya mu a wajen mu babu sai wani bambanci ta fuskan hukunci
kuma wani kamar akwai kokarin yunkurin tada rigima
eh
akan bujiro da irin wannan a kai inda mun kana baka lokacin suwan jafar ne yanzu kai ka samu lokaci ne da yanzu yanzu abin da yake da sauki al'amari ai duk da hanyar sa da harkar da harkar sa annabi ne aka cuce su duk da da'awar son annabi ne har yanzu ne ake faɗa musulman jafar ba ce musu ake makiya sabai makiya manzo Allah ba ai abin da ake faɗa musu kenan saboda haka yayin da aka zo mutum yake bayan bijirar da wasu dalili saboda yayi ya karya gadan bayan abokin husumarsa ba ka mashi hukunci ya gwada cewa yana tada zaune tsaye a yana yi raddi yake yanzu ai shi ba raddi yake ba to ai raddi bai yin raddi yana faɗin magana da ba shine in ka zo ka zo zai maka bayani filla filla ba cewa ya kawo aya da take cewa san annabi kadai kuma kaga ba a iya kawo ba ai da za ta yi magana kawai san annabi kadai ake magana saboda ai duk suna da awasan annabin nan dukan su da ba ba sa kuma bin sa yanzu ba nan masu masu botan kabarin nan na kabarin shehu da irin nan da sauransu yanzu duk ba suna da awasan annabi ne ba su ma to yanzu in muka san annabi kai na za mu za mu ci galaban galaba da su ai mun faɗa cewa su ma sun ce su ne wani abu da a zuciya me ya shaida su shaida shi ka kawo biyayya ga annabi saboda haka abinda ma jami'a da kawo na lokacin karin ba ya bukatar wani nakari ba bai bukatar nakari irin wannan da yawa za ka sami shi a bangarin magabata za ka samu a bangarin magabata da kuma sauran malamai da yawa za ka shi sa ake zagi ibn tabi'a ce baya sa baya sa kaza ba shi yayin da ke raddi kuma ai daban yayin da zai maka daban yayin da kuma ya zo littafi yayin da zai maka daban eh a fahimci wannan kara je a dinga a yin yayi wannan magana ko eh yawa a yanzu ma misali ya kamata ba ba ku rigima har yanzu ba ba kawai yi cewa ana cewa ana cewa mokiya mazala ne ba ba su san mazala sai aka faɗa musu wannan kana bukatar kawo hujja ba kwanan da an kawo wani malamin da rika su ma faɗa ba shi ba ko an ba wani maganin da rika ya faɗa ba akwai wani wanda da ya yi kalubalanta sai aka kawo mai wannan eh cikin harshe eh eh aka kawo mai sai ce eh to ai iya wannan hadisi
eh ita ma ita ma wannan aya za a yi mata tawili ai za a yi mata tawili da ya kore sai da aka kawo wannan sai ce iya ita ma wannan aya za a yi mata da ai mahabba ce mushtaraka aka kawo ba mahabba ba mahabba ce na mazala shi ɗaya aka kawo wajen ba an kawo na Allah ne aka kawo na mazala aka kawo jihadi to kaga duk an kawo wani abin da zai koma zuwa ga Allah ta'ala shi ɗaya alama har dai wani ba ba kan ba wani abu da zamu zama ta ligima kan wannan ba amma shi yayin wannan ke kawo hujja kuma yana yana kawo hujja ka kyale shi kawo hujjarsa saboda zai kawo abin da zai kai garan bayan duk abokan hukumar sa ne ihya usna ikhwad al bid'a na na na wannan shehu usman za mu tashi a ina ne na'am to farko za mu tashi ko mun ka- ko mun fara
Albidau daga kan albidau daga kan albida'u ne duka ba alhaja.
to zai magana kan bidiyoyi wajen ah, biyan bukata wa amma ma hadathahu an-nasu fi hadha al-babi abin da mutane suka kirkiro na bidiyoyi a wannan babi alladhi huwa babu qada'i al-haja shine babi na biyan bukata min al-bid'i shaytaniyya na bidiyoyi na shaytan kamin zalika daga ciki an yakuna qadi al-hajati shine ya zama mai biyan bukata din inda qada'i al-haja lokacin da yake biyan bukata audiyana ya zama tsirara yake ليس عليه شيء با كومي أكنسا وهو بدعة محرمة إجماعا وأن بدعة شيء حرام إجماع ما لم حيث يراه الناس مثل مثالي سنة قدنسا ذاك بيا بكاتا كنسيرا كاينك باكي دا ذاني ناقننك وأنا با ديديني با وإلا أن باك فهو بدعة مكروها وأن بدعة بدعة وشتك أنكي أنكي kusan galibi lokacin biyan bukata din galibi ba wai bayi za ka shiga kaɗai ka kulle ba ka shiga bayi ka kulle wannan daban galibi suna su majiyoyi ne a lokacin a lokacin su to galib in ka je ka ce sai ka cire kayan ka to ai ka gaba nan ka tsaka bayi bayi ko ka ko ka amintu a lokacin da ka fara ba lalle ka lokacin da gama kuma ka amintu ba wani ma sai ya hango ka can kai baka kai baka sani ba da yawa irin zuwa zafunan da sauransu ai ka ji zaka gani in ka- in dai kana wucewa yanzu babu rafi amma da can da ake akwai rafuka kusa da gari in ka shiga ka zaka ga wani ba kauye kawai haka ya tafi da ya ta wanka shi ya tsammanin waya waya shiga wani shinge ya boye kai zo kana hangar da abu da ke haba wa min dalika daga cikin haka ay tagawwa fi bai'il kufari shine yaje yayi wato yaje ya bau yaje wato ya kai din sa fi bai'il kufari wa kana isimi a cikin wajen bauta na kafirai da cocinan su wannan ba wannan wahu bid'atu muharramatu ijma'a wannan bid'a ce ta haramun ijma'in malamai ba za ka je ka bata musu dan bautan su ba لأنه يؤدي إلى أن يفعلوا ذلك في مساجدنا saboda wannan zai bayu je su ma su yi ramako su yi ramuwa a masallatayyan wala tasabbu alladhina yad'una yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm wannan duk yana ne yana nuna maka cewa kar mu je mu fara da wani abu da zai je jawo wani bala'o'i to haka kuma a ba- a babi na malanta ma yake ko iyaye ne ai kaga ba za ka je kai abin da zai je jawo iyayenka zagi ba to haka malamai ba za ka je kai abin da zai jawo malamanka zagi ba shi yasa abin da za ga mutane na ta na ta dandana kan shi shi shi wato waɗannan watsayin bida in suka rasu da sauransu a ta dandana ana ta wani maimaita maganganu wanda zai bayu ne daga baya kuma kai ma kanka na farko dai waɗannan mutane kana buƙatar su su wa jahilan cikin su suna buƙatar su kana buƙatar su saurari me za me za ka faɗa nan gaba sannan kuma ƙasa ta haɗa mu za mu yi rayuwa da su nan gaba ko ka ƙi ko ka so kuma ana maganar ƙididdiga na musulmai ana buƙa- ana buƙata ko musulmai mu mu haɗa ji- kai da ka- da fata kan wasu abubuwa da suka shafi mu na bu- duka kana bukatar su domin kar kana ta nan maimaita wasu maganganu za su dinga jawo adawa tsakani a a to wannan kuma kaga kana yi ma da'awan illa ce kai baka sani ba sannan kuma zai je ba yi kai ma duk su je su yi ba dama su suka fara ai ai ba su suka fara bana ba su suka fara sai kuma na bakar gumi su gunguman wuta sannan kowa na sai ba wani shahada da ya kaza kaza kaza duk su zai zai zai ba na bakar gumi kwasan kwashin zagin da ya sha ba wani malami a Najeriya da ya sami lokaci na shi kai tsaye wuta suke gan shi kuma waye shehu ɗaya shi ya buɗe wannan ƙofa kai tsaye yake kai shi wuta shi shi ya buɗe musu wannan ƙofar su da- na zagin malama kuɗi rabin sa'a makatar shi ƙarshe rashin sa'a makatar shi a ɓakar kuɗi ya ce makiri ne ce mai sharri ne ya ce jahili ne ya ce kaza sau da haka yanzu da ya rasu ake dan masa waɗannan abubuwan eh tabbas zai wani abubuwa ba za ka iya hanawa ba dan dole ai wanda ya wanda ya shi kusa ya ya ga shi ma sai shi ma sai ya sai ya gani to amma mu ba ma cewa ji ayi wannan zagi zagi zagi baya cikin abin da mu muka gada daga cikin daga cikin malaman mu Imam Muhammad ana tambayar sa kan Yazid Abdullahi ko Abdullahi ne ko Salihu ke tambayar sa yace yace a ce wani mutum girki ne zai so Yazid wasu abubuwa da yi na ba ba mai kyau ba sai ce to amma baka zagin shi ce to to shiga gaba baka zagi mutane zagi wannan asabbul mujarrad zagi kawai don a huta haushi wani baya cin addinin musulunci kuma ya kuma cin hanyar da'awa amma kuma baya na kuma ka ai ba- bayanin daidai yanzu an kashi mun yi magana kan wata tsubbar da suke yi ba daidai bane kuma baya da ba ka cewa shikenan mu koma wai wanda ba Allah ba wai za mu koma mu cewa shikenan ba ba wani abin da ya ba a rayuwarsa sai hidima ga addini ta ina ya hidima ga addini kashi ya raya shirka ya raya hakika muhammadiyya ya raye wannan ɗariƙa nan tasa ai za mu za mu za mu karya gidi za mu karya karya gidi kuma kenan kuma akwai zama ma'aunai da ake da ake mu'amala da yan bid'a irin waɗannan iyayen da suka rasu da yawa kuma an samu sai da suna sun zabi haka to kuma wannan amfanin karatun irin waɗannan karatukan da muke kenan za mu za mu zo insha Allah ku ga yanda malami ke mu'amala da gima-gimai ru'us na bidowoyi manyan shugabannin sun suka rasu ga yanda ake yi ba za ka wani abu da zai shirin ta bid'a su ba kwata-kwata ba ko kaɗan ba za ka wani abu da zai shirin ta bid'a su ba amma kuma ba za ka je kuma ka je ka ringa musguna ba kuma ɗayansu ko mabiyansu ko wani abu wanda kuma baya ci musulunci kuma ba inda mutum zai je kawo shi a cikin musulunci wannan kuma saboda haka saboda na kawo shi saboda a ce fa subullah adu bi ghairi ilm to fa subullah adu bi ghairi kuma sai su zage malamin kuma sai su zage ku kuma sai ce ba za su sake hulɗa da ku ba alhali kuma muna da wasu adawa yan adawa da suka mafi su wa qala fil madkhal ibn al-hajj ya faɗa yace yunha an zalika kama yunha an sabbil alihati almad'uwati min dunillah yace ana hana wannan sabo kamar da ake hana zagin ababen bauta wanda ake bauta wanda ba Allah ba azza wa jalla la'alla yasubbu Allah ta'ala kar yasi zaki Allah ta'ala wa min zalika daga haka daga cikin bid'a din kuma an yasluta zakara bi quwwa yaje yana yana jan gabansa da karfi yayin da yake bawali wai duk sai wani ya ƙara da fitsari da ke cikin cikin azakarin nasa wannan duk ba daidai ne ba ko bid'atu muharramatun ijma'an wace wannan bid'a ce na haramun baki da malamai sun hana wannan eh hatta asalt da suke fada wanda ya fada a bayan wasu sarrafin malamai suka fada malamai sun ce wannan ba daidai ne ba abin da kawai ba waliya wannan idan ka da kana da larura ka bari ka iya yin wannan in kuma kana da bukatan ka kai yanda ba zai farzan maka ba ka rike gaban naka wannan babu laifi wannan asalt ne da ake bukatar shi na gwargwado amma kawai mutum haka ya koma shi hakika wato ka'idar sa ne in ya fitsari sai ya tsaya ya ta wani rike-rike duk wannan baya ci abin da ke daidai a addini da yana hu'in zarun bin nafsu wannan cutar da cutar da kai ne wala yana hukar zar'i kuma kamar hantsa ce ta ta ta ta ta dabba yana ta mammatsawa kulla ma su ne da aka mammatsa a tsan na dawa sai je ya zama ya bayu ya haifar da ya ƙara haifar da dan shi a wajen don ya haifar da dan shi a wajen kuma kaga zai je kuma ya zama ai baka wanko ba sai ta sababu fi adamin tadhif sai zama ya gawadar maka da rashin tsafta din ولأنه أيضا يرخي المكان kuma saboda yawan mamatsa wannan gaba din yana sa wato mafsara baraka ya zama saki idan baka iya rikewa idan bai zama ka iya rike fitsarin sai zama kana cikin kana zaune ba fitsari kake ji ba amma kuma nan da nan dan wani abu da bai kai ka amma ranka ba sai zama ya maka dan likin dan is is is haka wannan ba masu wannan lalurar sun san haka wani lokaci da sanyi ko wani abu kaga in ya yawa sai kaga sai ka ga mutum yana fama da dugowar wato wani sport na tsari ko kuma girma da yana kawo wannan yurkhil makana makana shine a mustaqar al-bawl inda wato maranka inda matabbacin fitsarin wa min zalika an ya kharja bajan nasi daga cikin haka kuma ya je ya fita wajen mutane ya fita tsakanin mutane ana ganin sa liyastabri'a wa zakaruhu fi yadihi ya fita a gaban mutane yana yin istibra'i yana wato mamatsa gaban nasa wa zakaru fiye da kuma ana ganin sa mutane suna ganin sa ga wato hannunsa a cikin wannan sa ana ba daidai ne ba wannan ai kauyanci ne kuma za ga wasu mutane suna aikata haka wa in ka ta ta saubi ko da zai cewa ai ai ai ai wato hannun hannunsa a cikin wannan sa amma kuma cikin da kaya a wurin ta'alim muta'allim na az-zarnuji نعم شيخ الاستاذ شيخ الاسلام تو برهان الدين رحمه الله تعالى
يو أشرني شيخ الأستاذ شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله تعالى إذا كان واجه وانا باو الله ذا العلم أي صاحب العلم ذا العلم أعلى رتبة أعلى رتبة في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب zal ilmi ma'abuci ilimi a'la rutbatan shine wato wanda ya kai kololuwan matsayi fil maratibi a cikin matsayika da ake samu wa min dunihi kasa yake da shi izul ula izul ula fil mawaki fil mawakibi wato wala buwaya ko girma da ake samu a cikin tarayyar jama'o'i da ake samu duk wani abu da za a gani matsayi ne to min duni yana kasa da da shi ilimin da zaka samu fadl ilmi shi ma abuti ilmi ya baka izzuhu shine wanda girman sa ke wanzuwa mutadha'ifan ya wanzu yana ta kuwa wadul jahili shi kuma jahili ba'da al-maut bayan mutuwa tahta tayaribi zai zama yana kasan kasan kasa ne shi na a tayariyo a wata a wata nuska tara'ib amma dai tayarib shine abin da ya fi al-ashhar wato yana ƙasa tayarib kamar turab duk ma'anar su daya to shi ba abuci ilimi bayan ya mutu zai zama shi shi shi shi shi wato yana yana ƙasa kawai ba wani mai ambatansa amma mai ilimi ba la bakar gumi yanzu kaga kullum ana ambatansa to kaga izuhu mutada'ifan ya baka izuhu mutada'ifan girman sa yana ta nunnun kuwa fa hayhata la yarju madahu man irtaqa ruqiya waliyil mulki walil kata'ibi fa hayhata yace ai sun yi nesa wato bambancin sama da ƙasa ne ma la yarju madahu ba manirtaka duk wanda ya bari mu fara manirtaka duk wanda ya tattakala matakala na ruqi waliyil mulki matakala na wato mulki a hannunsa walil kata'ibi kuma wanda yake jagoran sojoji da inda ya tari sojoji yana da askara da za su yi abin da yake bukata layar juma dahu baya fatan ya kai kololo abin da mai ilimi ya kai an fahimci matsalar ko baya ya riga cin rai ya kai kololon matsayin da mai ilimi ya kai ba zai iya kaiwa ba shi layar juma dahu ba zai iya kaiwa zuwa ga matsayin mai ilimi ba wato ana gaya maka cewa ko da an samu matsayin mulki to matsayin mulki ba zai kai matsayin ilimi ba ko da ubangiji ya ba mutum mulki ya kuma sa ya shi ke jagorancin askarawa da shugabci da kaza da kaza to la yarju madahu ai la yablughu madahu ba zai kai matsayin mai ilimi ba sa umri alaikum zan muku shifta ba'da ma fihi wasu sashi abin da ke na falalon mai ilimi tasma'u ku ji abin da nake gaya muku fa bi hasnu an dhikri kull al manaqibi a a waje na zaka samu wato takaitawa da giyewayewa in takaita maka ambatan dukkan wasu daga cikin wasu ru'usul aqlam kawai daga cikin manaqib me ake kira faloli na na mai ilimi shi mai ilimi huwa nuru shi haske ne kullun nuri dukkan haske kuwa ya hadi adil ama wanda ke shiryarwa ga barin makanta ta jahilci wadul jahili shi kuma mujahili min ad-dahri bainal ghayahibi yana cikin wato duhun duhumi marar da hari ƙololuwan zamani ƙololuwan wato rayuwansa zai cikin ya cikin duhun duhuminsa alghayahib shine wato duhu bayan duhu huwa darwatu shi ilimi mai ilimi shi wato dutse ne wanda yake ya kai ƙololuwa wajen tsawo ashamma kuma maɗaukaki shi tahmi manilta ja ilaha shi wato mai ilimi din ya zama kamar katanga da yake kare wanda ya tunkare shi don ya kare shi to mai ilimi zai kare shi wannan kariya ana maganar kariya na ilimi na shirya ba kariya ta tarbubiyan ubangiji ba wayan shi amina kuma mai ilimi zaka samu yana tafiya ya amintu fin da wa'ibi a cikin wato masifofin zamani da in ya fada masa to iliminsa zai gada mashi da imani da kaddara shikenan sai ya karba bihi da ilimi ne yantaji wato zai ta gani zai ta gani da iliminsa zai ta maimaita iliminsa ko da shi ɗaya ne a cikin ba wanda ke zama da shi zai samu ɗaya bikewa da iliminsa wannan su fi ghafalatihim alhali mutane suna cikin rafkana suna baccinsu bihi da ilimi ne yartaji yake wato fata war ruhu bayna tara'ibi a lokacin wato rai ransa yana tsakanin attarayi yana tsakanin kirjinsa zai fita kirjinsa da makoshinsa to da ilimi abin da sai na ilimi wanda ya gada masa tauhidi la ilaha illallah to wannan shine zai zama ya samu ya samu ya samu fatan tsira wajen ubangiji shine yartaji bihi bihi yashfa'u yashfa'u ya kamata bihi yashfa'u al-insanu da shine za a za a cece dan dan adam man raha asiyan wanda yawa ya gari yana mai yana mai saban Allah ila darkin nirani ya zama za a kai za a je a janya a jashi zuwa ga wato kasan kasan wuta sharril awaqib zai samu wato mafi sharrin sakamakon da zai samu amma saboda ilimi da yake da shi wato ilimi ana yana magana imani galibi ku abin magabata da ilimi da imani da hankali abu ɗaya ne a wajen su kamar rama hudu wanda ya nemi ilimi ramal ma'aribi kullaha ya ya wato ya nemi duk wasu abin da ake bukata na manufofin daukaka na duniya da lahira da baki daya wa man hada hudu wanda ya tattaro ilimi kada hada kullal matalibi to ya samu kuma dukkan ya samu dukkan wato abin nema huwa al-mansibu al-ali shi ilimi shine matsayi madaukaki fa ya sahib al-hija ya kai mai hankali ya sahib al-aqli kenan al-hija hankali idan naltahu in ka samu ilimi hawwin bi fawt al-manasibi to duk wani kukuta da ka samu na matsayi to ya zama ya da sauki a wajenka game da shi mai sauki a wajenka inda kana da ilimi fa in fataka duniya ko da duniya ta ya kubuce maka wa tibu na'imiha da kuma dadin ni'imanta faghammid ka gintsa idanka kawai fa innal ilma khairul mawahibi ilimi shine mafi alkhairin baiwa da za a baka sai ka ci gaba da kuma Allah godiya kuma sai mu tashi wa unshittu eh fa innal ilma khairul mawahibi khairu ai inna ba ta zo ga ilal ilma shine khairul mawahibi shine ai khabaru hada to sai تذكرة المتعلمين بنوعة العلماء الربانيين لا ذا متهش hamsin da uku talabar rifa'ati wal uluwi fi duniya ko ko neman daukaka da wato girma a duniya ta hanyar ilimi ko ma dai baki daya qad harama Allahu aljanna liman yuridu uluwan fil ardi wa fasadan Allah ta'ala ya haramta aljanna ga wanda yake bukatan wani kafafa da daukaka a duniya wa fasadan da banna qala Allah ta'ala Allah ta'ala na cewa tilka daru wannan gida ne al-akhirah na lahira naj'aluha za mu sanya wannan gida lil ladina la yuridun uluwan fil ardi wanda ba su san su samu wanda daukaka a ban kasa su zama su samu kafafa a ban kasa wala fasada ko balla wala aqwatul muttaqin karshen labari kyakkyawa yana ga masu takawa wa zakar al-hafiz ibn rajab ibn rajab al-hanbali ya faɗa cewa anna alamata hadha al-ilm alladhi la yanfa'u an yuksiba sahibahu zahab daga alama alama na wannan ilimin da ba zai amfani mai ilimin ba shine zama ilimin ya gadan mai shi wani jiji da kai shine az-zahab wal fakhr da fariya والخيلة لتاقمة وطلب العلو دكما نيما ونك أفافة والرفعة للأوكاكة في الدنيا الدنيا والمنافسة له فيها دكما يوم ونك غوريو دي ونك أساه قمز إلبي ده وطلب مباهة العلماء دكما ينيمي يجي لك يوم واتو غوريو دا مالمي yana wato alfahari tsakanin shi da malamai a cewa ai ba wanda ya kai ni sani wa maratu sufai ko ya dinga yin musu da wawayen mutane ko aikin ka kenan musu duk wannan rujudin wani lokaci dai yana zama mu ma su fahari ne fa wannan rujud da kuke gani a social media ban ce ba a yi rujud ba rujud wannan da dole a cikin addini akwai rujud ai qur'ani a cike ke da raddi mai da matani ai ko to amma ayi ayi yanda qur'ani ya sa da hikima kar a yi saboda a rika yin musu da juna kawai saboda a rika nuna ina da ilimi shine mubahatul ulama idan yin wato alfahari tsakanin malami da malami ko kuma matu sufa'i saboda a dinga yin musu tsakanin wawaye wani ya ce ga wahabiya kaza kaza kaza kaza in kun isa ku kawo shikenan hata hata kada na kasa bacci duk na zo duk ya sa wato shi ya zama shine istiyarar ka in ya ga dama ya ya dana tota tota ɗinka ka tafi wu kai ta kai ta jiniya in ya ga dama kuma kawai ya daga maka kafa shikenan wato kai baka da ra'ayin kanka ya faɗa magana kai banza da shi ka kyale shi shine ba shi da hankali randa ya kamata kai kai raddi kai raddi dan da aka zo gaba kuma kai yanda in ka faɗa kuma sai a dade ana maka mallam bakar gumi an jima an jima duk lokacin aka sa wannan makashin kashin ake sawa na bako da ko tako da libi a rijiyo da jiya kaduna ana sawa kuma gobe sai an yi raddi zai faɗa yana mutu ina matansa ya rasu amma za a yi raddi kuma amma kaga ba ta samu sai yake wai an yi to me ka faɗa wa wa wa ba da zo in yi raddi ba haka yake ba ana na wani lokaci raddin mallam bakar gumi yana baka yana ba da mamaki ku rika sauraron malam Muhammad bin Abdul Lawal Abubakar ba akwai tarbiyya sosan gaske a gurin bayan Allah nan malaman mu na bayan da yawa na rubuta dalibai sun din saurara shi yasa kuma ba mu da tarbiyya dan waɗannan su ba an sa akwai tarbiyya wani lokacin ya tashi na zai yi raddi ba ai shi baya zama ya ce zai yi raddi mai dan dabi kawai buga kakansa yake yana yana yana yana idan an zo ta aya ce to kaga a nan a dai wannan babin fara ma kirista ma da dan dariƙa an gane ko to a ji gaba to an gama fa kirista to an gama ya ce musu ya ce musu ai gwari kirista da su ya ce kaza ce kaza ce kaza shi kuma fa an zo wata wata gaba ce yace to a wannan babin ma ai gwari kaza a wannan ko ana yi ana yi to shi haka malaman hukunci abin sa za su gama zagin su gama waye su gama waye su gama waye amma shi ne ci gaba da abin sa bawan Allah wa qad warada 'ala an-nabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna man talaba al-ilma wanda ya nemi ilimi lidhalika saboda haka fannaran nar wuta wuta zai ji kuma da'a ba'dhum ashab ruwa da'a ba'd ashab hadhihi al-ulum معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه وليس غربهم بذلك إلا طلب إلا طلب تقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم وتعظم بذلك على الناس يا قاري مقال الناس وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم وتكيل وصل cikin sashin ma'abota wannan ilimin muka din si da'awan ma'rifatallahi cewa sun san Allah ta'ala wa talabahu kuma suna da fatan ubangiji din suna neman yardarsa wala iraba amma siwahu kuma sun bujire ga barin abin da yake ba ba ba ba ubangiji din ba walaysa gharbuhum bidhalika abinda suke nifata na ne wato da ilimi din babu komi a ci zuciyarsu ko da sun yi da'awan cewa dan Allah suke yi illa talabut taqaddum sai dai suna neman su samu ci gaba ne fi qulubin nasi samu wani daukaka a wajen zukatan mutane minal muluki tun daga sarakuna wa gairihim da kwatankwacin su wannan yana faɗa maka wata shahawa khafiya da ake samu ne kuma shahawa khafiya shine a lokacin da kake raddin ko a lokacin da kake tattaunawa da wawayi ko a lokacin da kake gogoyo da malamai kai ka ka ta tankwara zuciyanka cewa kai kana idan Allah ne kana ta labata ma zuciyanka wannan abin amma da za a je ka matsa ma zuciyanka ka matsa mata kuma sai ka ga san zuciyan ya fito alamar haka bar ku ga yadda ake wani lokaci ake ake ake istinzafu ash-shahawatul khafiyya shine wato wani lokaci kawai kaga ga wani bawan Allah ya sami mota kai zuciyanka ce a ba dan mota ga sai me amma dai yanda ya hawo mutane sai ka ji kawai wani abin an tokare ka amma kai a zuciyanka kana matsa ma kanka cewa kai fa ba kai ba kama damu da motan ba ni ba ban damu ba to aje ka je ka ta sayan motan ka mana sai me amma dai yayin da ya zo da mota din zaka ga zaka bai ba iya sayan motar ba ai kaza ka ta je tsaya kalle shi ba ai bai bai da ko kauye ne kaza kaza to aka ga akwai shahawa kafiya ba kenan ba akwai shahawa kafiya kafiya kenan wannan ba za ka kama mata kace ce ita mace ita kaje ka ta auren wanda za ka aura amma dai yayin da aka tashi magana kishe za ka ga ta murce fuska to ai akwai shahawa kafiya ba ta so ai kenan to shi ma hakan ma mai wa'azi nace shi da Allah yake yi shi babu abin da yake nema sai dai nema dan ubangiji don mu kare addini ba za mu bari a nan addini ba amma da za ka ce to kai yanzu kai yanzu da kake wannan raddin wa kake son ka musguna ma yanzu in yaje zuciya sai sai ga ashe so yake so yake musguna ma wani to alama haka shine in ya ga sun buru sun haukace sai tsalle ya tuma kasa wato kaga jin dadi yake kenan so yake rayuwa yake sanyi ba yana yi dan Allah ba amma shi wanda ke dan Allah shi bai ma damu ba kawai idan ya zo ta muku ya muku dadi bai muku dadi ba shi karanta sa kawai ke yi ya taba ku kun ji dadi bai taba ku ba ku ji dadi ba ya manta kuna gaban sa ba kawai zai faɗi abin da yake sakon Allah to wannan dan Allah yake kuma ba da shahawa kafiya shahawa kafiya tana daga cikin abin da yake da wahalan gaske wajen shiruta a cikin zuciya gaskiya ai kokari kuma yawan ikhlasul qalbi kamar yadda ibn hibban ke cewa ilmu habi ta'allumi wannan galibi yawan bibitan manganin malamai da kuma yawan sanin siransu shi ke sa a samu haka ibn rajab wannan abin da muka faɗa a baya ai ba za ka tsammanin cewa shi a lokacin da ake son ya faɗa wannan fatawa inda ya faɗa musu ɗalibansa ba ai ba za ka tsammanin cewa shi ya halarto da wai riya ne a wajen ba a kawai da ya fahimci cewa akwai shakawa kafi a ci a zuciyarsa da in ya faɗa yana son a ce to kai ai duk babu kamar ka garin nan to akwai shakawa kafiya kenan a ɓoye take ta wannan ba a san da sai ka matsa ma zuciyarka yawwa wa ihsa kuma alhali a cikin zuciyarsa babu komai sai san wato sama wato gabata a zukatan mutane tun daga sarakuna da wasansu wa ihsanu dhannihim bihim kuma wata mutane sun rinka kyautata musu zato wa kasata atba'ihim kuma su samu yawan mabiya wa ta'azzum bidhalika 'ala an-nas kuma su samu girma su ƙara samun wani girma da wannan ilimin abin da suke faɗa na ilimin muka a wurin mutane a ce duk garin nan ya zama kamar sa duk babu wani mai yan bid'a raddi sai shi duk da kuma abin da ke faɗa duk jahilci ne da yawan sa da amma saboda galibi shi ke da baki ke ta maganganu su mutunsa zai ga bayan da aka iya kuma dole a yarda cewa shi shine a hamilu liwa'il jahi wa ta'dil kila shine ya dauki gabarin ce ce wani ka kyauta wani baka kyauta ba shi wasiya yake nasiha yake bace ba wanda sai hana shi wace nasiha shi ba nasiha yake alhali in ka ji ka bincika zuciyarka kuma shi ma ya ji yayi maka sa qiyamul layli sai ka ce wanda Allah yanzu wannan magana da nake yi a zuciyata babu san zuciya kuwa eh wannan shaka kafiya ta daga cikin abu ne da ta nana ta muku ta da matsala wajen fitar da ita dan kai kana yi ne kana sa maka cewa kai ba dan Allah kai dan Allah kake yi haka kake sa mu zuciyanka amma alhali akwai wani ƙarin huce haushi da kake yi da ƙoƙarin ka gyatse ka batse ka ji daɗi kai ma ka ce kai ba za ka yi da kaza a garin nan ba zaga zaga abinda ake cewa wanda ya ce ba za mu bari wasu mutane su samu ɗaukaka ba a ƙasar nan ba ya ga wannan halayen ta shafi kuma duk da a lokacin a yanda shi maka sashi ta mishi zato ina sai shi da Allah yake yi tamma kuma ya zama shafi bai sani ba ya shiga ta zuciyar ai sha'awa ce suke cikin zuciya amma a boye sai mu dakata nan insha Allah ta'ala ta abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka sallata Allah ya kai mana Allah ta'ala ya kai mana wato gazawan mu Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya tukuri mu dukkan sharri Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu na alheri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين ما شاء الله
wadda ta